نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara wurin markaz ahadu sunna wa jama'a wanda ke gwalkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar. Yau muna talata sha shidda ga wata na rabi'ul awal hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da tara ga watan tara 2025 yau insha Allah za mu darasi na 55 cikin littafin cikin suna na asayid sabiq za mu muna za mu fara bayani nan sunan sala ne ko naga za mu tashi sunan sala sunnoni na sallah bayan mun ji farallan sallah yace da salati sunan يستحب للمسلي أن يحافظ عليها لينال ثوابها نذكرها فيما يلي يتسلى tana da wasu sunnoni wanda ana so mai sallah ya kiyaye wa'annan salloli shine yustahabbu an lil musalli an yuhafiza alaiha an so ga din mai sallah ya kiyaye wa'annan salloli liyanala thawaba dan ya samu ladan da yake cikin wa'annan sunnoni sai ce na zukuruha fi ma yali zamu ambaci wa'annan sunnoni cikin abin da zai biyo baya kamar da bayani ya gabata kullum mu rike cewa malamai Allah shi kansa ya gafarta musu magabata sun irin wannan kashe-kashen abubuwa na ibadat a ce farilla ko sharaɗi ko a ce rukuni ko a ce sunna ko a ce mustahabbi wanda wani abu ne na sun koshi da ilimin ne sun sha sun binciki sunna suna ba ibada ne matsayinta wata a ce digiranta matsayinta ya kai a ce farilla ce in ba ita babu sallah wani lokaci yakan yi manzana zai ce in ba kaza ba kaza in ba kaza babu sallah in ba kaza babu awalla misali kaga ne su ce mata kenan faralla ne dole haka inda wani abu da aka iya yi wani lokaci yakan bari kaga inda dole ne kaga da bai yi ba da bai bari ba da kullun zai yi to kuma wani lokaci za a yi wani abun iya bai barin shi ma amma ya bayanin fadalar shi ne ba dan dole bane ba sai kenan zaka shi kaga bambancin malamai ko a mazhaba guda balle da sa'ad mazhabobi zaka ga wani malami ya baban farillolin sallah yaka ga ya kawo wasu ababe wanda wancan malamin bai kawo ba wanda wancan malamin mai kashi a farilla wancan malamin sai kashi a cikin sunna dan arwalla ne misali da arwalla mu ce baya kaga abin da ya shahara na mazhabo suna kawo yin bismillah cikin mustahabbai kaga shi mana ya kashi cikin sunna ko wasu na kashi ma wajibi da adabi ya ce babu arwalla ga bai bismillah ba kaga da ce haka akwai masu ganin wani kurkurar baki shakawa wajibi ne wasu ce mustahabi ne haka dai mu gane maganar farallar suna rabawa da mustabi wani ishtihadin malamai ne kowa iya kawo gwalgwadan abin da yake ga wani shi ne yake da hujja don yakan yi ga bambanci a wajen wani magana kenan sai ana sai fara daga cikin sunnonin arwala a sunnonin sallah sai fara bayani akan rafa'ul yadayn daga hannuwa daga hannuwa kenan an san dai daga hannu a lokacin shiga sallah ko abu to sai yake cewa yustahabbu an yarfa yadayhi fi arba'i halat an so ga mai sallah ya daga hannuwan shi guda biyu a halaye guda hudu shi zanen kaga wuri hudu zai kawo maka da inda ake daga hannu kurum amma zai inkarin wasu wuraren da kasan ana yi kaga ana yi ya ce ma babu abinda yake wurin shi ya tabbata gare shi kenan ba dan banan kaɗai ba ne ba amma shi abinda yake wurin shi ne kuma kan shi yake iyaka da malamai masu ganin haka zai mu shurara mu ji wani hali ne shi a sai da sabik ya kawo wuri hudu inda ake ɗaga hannu ya ce al'ula hali na harko inda takabiratul ihram lokacin shiga kabbara ta harama ta shiga sallah kabbarar shiga sallah ita ce takabiratul ihram qala ibn munzir lam yaqtalif ahlul ilm fi annahu sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi idza iftataha as-salah ibn munzir ke cewa ba a samu sabani ba wajen malamai ahlul ilm akan cewa shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga hannuwan shi idan zai shiga sallah wannan babu sabani kan shi shiga sallah yana daga hannuwa wa qala hafiz bin hajar innahu rawa rafa' al-yadayn fi awwal salat 50 sahabiyan minhum 10 al-mushrib lahum bil janna hafiz bin hajar ke ta bincike da aka yi wa'inda suka ruto daga hannu na kabbara ta harama na harku an samu sahabi hamsin a cikin wannan hamsin kin akwai sahabi goma wanda aka ba bishara da aljanna وروى البيهقي أن الحاكم قال لا نعلم سنة اتفق على روايتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلفاء العربة ثم العشرة المشهور لهم بالجنة ومن بعدهم من أصحابه مع تفرقهم في البلاد الشاسعة غير هذه السنة abinda imam al-bayhaqi ya samu daga imam hakim bu abdullah kenan hakim ke cewa la na'lam sunnatan tafaqa ala riwayat rasul sallallahu alaihi wasallam khulafa al-arba ba musamman da wata sunna wanda aka yi ittifaki akan ruwato wannan sunna daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wannan halifofi guda hudu duk sun ruwato da wannan sunna ba sabani tsakaninsu bayan wa'annan guda hudu sumar ashad sumar ashad al-mushrik bil janna ashara na mana ne sahabbai guda goma wanda aka ma bushara da aljanna amma ba adun min ashabi da bayan wasu ma cikin sahabbai kin babu sunna irin wata samu wannan ittifaki na halifofi da wanda aka ma shaida da aljanna gaba daya irin ga gasan sahabbai duka wannan gaba daya yace ma tafarruqin fil bilad shasi'a tare da sun rabu a garuruwa masu nisa wannan iya gausa wannan iyayen wannan gausa wannan arewa dukkan malaman a wuri daban-daban suke amma akan wannan mas'ala duk sun yi ittifaki akan wannan mas'ala ta daga hannu a lokacin shiga sallah shine ce ma tafaruqin fil bilad shasi'a tare da sauran raba cikin garuruwa wanda suke nesa da juna gair hadis sunan in ba wannan sunan kan babu sunnan da aka ma wannan hadin gwiwa kan wannan قال البيهقي yace huwa kama qala ustazuna Abu Abdullah ai ya samu labarin daga hakimi ce ko yake tabbatar wannan magana ta hakimi kenan haka ne da wadin babu sunan da aka wannan tafakin kuma ba da goyen baya magana ta hakim da yace babu wata sunna wanda aka yi tafaki kan ruwato ta daga manzon sallallahu alaihi wasallam wa'annan khalifofi da sahabban da aka busha da aljanna da sauran sahabbai masu yawa irin wannan sunna kamar ya tabbatar da magana kenan hakim shi Imam al-Bayhaqi yanzu nan mun ji mas'alar ko tabbacin daga hannu a lokacin a cikin wani ajiya wani gudugu zai maka magana zai magana na harko ne yake magana wannan shi ne wanda kowa duk wa'annan kowa kawo shiga harko daga hannun harko magani a wuri gudu wannan dai kusan kowa ya san da shi kuma ko amince da shi to sai sifatun rafa'i yanda ake daga hannun ya ce ware da fi sifatar rafa'ar yade ne ruwayatun muta'addida hadisai sun zo akan siffar yanda ake daga hannuwa guda biyu kuma ruwayatun muta'addida ruwayoyi daban-daban masu yawa kenan a daga kaza a daga kaza a daga kaza sai ta yi a ruwayoyin da suka zo daban-daban ta siffar ɗaga hannu a shiga sallah sai ta wani mukhtarun lazi alayhi jama'ir amma wanda yake abin zaɓi wanda jamhur suke kan shi ga yanda ake ɗaga hannu annahu yarfa'u yadayhi hadawa mankibai yana ɗaga hannuwan shi dabara dabara na kahudin shi fas kenan ka hudin shi ba geyi ba ne go ya kai ya tankware haka wai wai soki yayi haza wannan ne geyi haka wani ba dabara fas zaga wani mai wannan irin tunanin to an ce za sajada wa za a yadda ya hazar maki ba in sujada ma annabi haka to a sujada ke daga nan in haka za ga ko daga sujada ga ne lafazin sujada ma a ce a sujada ma haka in yi sujada hannun shi tana dabara kin da ka hudin shi kenan ba ana nihin bane ba na koti a fas ne wajahata ne kenan kere yana daga hannuwan shi dabara da kahudin shi guda biyu faskin saka yani bi haythu tuhadi atrafu asabi'ihi a'la udhnayhi wa ibhamahu shahamatay udhnayhi wa rahatahu mankibayhi nan bayan dalla dalla daga hannu da yake yi da aka ce dabara kin kahudin shi ta yanda bi haythu tuhadi atrafu asabi'ihi a'la udhnayhi yanda ƙarshen yatsotsi suna huskantar kunnuwa wajen kunnuwa yawa wace haka ne ko ya so ganta maka a sama ne yanda hannuwa suna wajen kunnuwa wa ibahamahu manyan yatsa guda biyu wa'annan su kuma tuhadi ne shahamatai udunai su kuma suna dabarakin hwata wannan ta kunnuwa kenan haka haka wannan sifar da kenan wannan wajen kunne wannan wajen ƙarshen hata kunne su gama abin kenan haka kaka kun kenan ba haka ba haka ba za a ke ba ana haka kenan abin ya iya kusa haka to wannan bayani da yi ƙalan nawoyi وبهذا جمع الشافعي بين روايات الأحاديث فاستحسن الناس ذلك منه wannan bayanin da yi fikihun cewa iya daga hannuwan shi dabra da kaɗun shi gama wasu ababe ne wanda ya kamo ya wannan siffa ya gaya maka wannan ya tsotsi wajen kunne wannan babba ya tsaya wajen hatu hata kunne wannan abin da shi imam shafi haɗa ruwayoyin da ya ne wanda suke da mas'ala ta ɗaga hannuwa ko siffa ɗaga hannu a kabara ta harama shi ne ya samu wannan abu yama wannan shirin ya maka wannan bayanin ga yadda za ka yi ka faɗa ka kaza kaza ina ga ya ce wa rahatahu me ya rahatahu ya ce ya manki baihi kenan wannan tayin hannu wannan shi na raha nan cikin hannu nan babban da ya tsakin kenan nan suna wajen ka faɗa a gane wannan wajen ka faɗa ya tsa wajen kunnuwa wannan haka haka nake sassu ban zama abin shine wa rahatahu mankibehi tayin hannu yana fuskanta na ma'ana ka hudin shi sai yace wannan imamu shafi'i ya hada wannan ruwayoyi kuma fastahsanan nasu zalim mutane suka ga kware wannan tsarin da abu ne mai kyau wa yustahabu an yamudda asabi'ahu waqtar rafa amma ana so lokacin daga hannun ka me ka meke ya zo hannunka kakai haka a ka meke su ka meke ya tsotsinka ana so kenan a meke ya tsotsin lokacin daga hannun ya yatsa a meke kaka tankwasa yatsa haka ya ce fa'ana abi hurairata radiyallahu anhu qal كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا رواه الخمسة إلا ابن ماجه eh Abu Ragib labarin cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama in ya tashi zuwa sallah rafa'a yadayhi maddan yana daga hannuwan shi iya mai miƙe shine maddan iya mai miƙe skin shine hujja taruwa ta hamsa banda Ibn Majah yanzu ya ga masu siffar yanda ake daga hannu sai waqatul rafa'i to kuma a wani lokaci ne ake daga hannu eh mun ji ana daga hannu in za a shiga sallah to a wani daidai a wani lokaci ne kuma an gaya maka ga yanda ake daga hannun to a wani lokaci ne abinda bid'a ba ta da shi di yadda mutum maka bid'a kai mai tambaya kaifiya adad wakat babu ita di yadda mutum maka yake ta bid'a ce to so nawa ake yi ya ake yin shi don lokaci ake kuma a ina ake babu shi a bida sai a sunna ya ce waƙatun rafa'i lokacin da ake daga hannuwa ya ce yambari an ya kuna rafa'ul ya daini muƙarinan da takabiratul ihram ya kamata daga hannuwanka guda biyu su haɗu tare da kabara ta harama au mutaqaddiman alaiha ko ka daga hannun kai kabara ko Allahu akbar tare ko Allahu akbar shi yanzu nan biyu ne zai kawo hujja da ya kama don ce mun ce muna maka fiye sunna shi dai abin da Allah mai muwafaka zama ta mai kurakurai shi abinda munu wannan littafin da abinda zai kawo maka na ibada ya so ga maka wata hujja da yake don mace fike sunna abinda ya fahimta kan sunna kan mas'ala da abin kan zai kama da dalilin shi da yake kaza kaza ne yanzu wannan tarjama da ya maka wannan bayanin da ya maka ya kamata ya ayyana ba kaga ba hadisin bane ko shine ki maka bayani ya kamata daga hannuwanka su zo tare da kabara ta harama ko su rigayi kabbara ta harama sai yake ce fa'annafi annabi umar radiyallahu anhuma kan idza dakhala fi salati kabbar wa rafa'a yadayhi wa rafa'a dhalika ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam an samu daga nafi yace abdullah bin umar radiyallahu anhuma ga halin shi kana idza dakhala fi salati in ya shiga sallah kabbara wa rafa da yana kabbara kuma ya daga hannuwan shi kenan saban kenan kabbara da daga hannun tare kuma wannan abin da yake yi wa rafa zalika ila nabi sallallahu alaihi ya dangana haka annabi sallallahu alaihi zai ce zai ce wannan abin haka na ga manzon Allah ya sabai sallallahu wannan ruwaya Imam al-Bukhari ya rubuta haka Imam Muslim haka Abu Dawud wa anhu wata ruwaya cewa kanan nabi sallallahu qal kenan shi ibn umar yace kanan nabi sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi hina yukabbir hatta yakuna hadawa mankibayhi aw qariban min dhalik kaji yace annabi sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi yana daga hannuwan shi hina yukabbir kaga tare lokacin da yake kabbara kaka tare yake lokacin da zai kabbara yake daga hannuwa hatta ya kuna hadawan mankibai har hannuwan su zo dabara da ka hwada shi au qariban min da ko kusa da ka hwada shi ka gani kenan kadan haka iyawa ka gani kenan nan shi tijin kuma mamu shafi da kan magana ka nan cewa ko kusa da ka hwada kenan ba kai tsaye ba ka hwada a san zaman dari wannan ruwaya ta imam ahmad haka wani sirgadin ruwa da ta tabbata sai sai yake cewa wa amma taqaddumu raf'al yadayn ala takbirat al-ihram faqad ja'a ibn umar aya maka bayani na ينبغي أن يكون رفع اليدين مقارنا لتكبير الإحرام أو متقدما عنها yanzu ya ka maka hujjar shi aja mace maka kabbara ta harama ya kamata a yi ta tare daga hannu kai a yi shi tare da kabbara ta harama ko ya dan rigaye ta daga hannun yanzu yanzu umar ruwan hadisin da ka maka duka ya ka maka hadisai ne wanda suke da cewa tare da ka maka bana rigayar daga hannu a kabbara ku shi ne gashi da kama shi ma shi ne ya ce wa amma taƙaddumin rafa al-yadaini ala takbirat ihram amma maganar gabatar da daga hannu akan kabbara ta harma kin sai an daga hannu a ce Allahu akbar faqad jaa an ibn umar qal kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama ila as-salah rafa'a yadayhi hatta yakuna بحذو منكبيه ثم يكبر رواه البخاري ومسلم shine hujja kaga ibnu umar ke ba labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam in ya tashi zuwa sallah rafa'a dai iya daga hannuwan shi hatta ya kuna bi hadaw mankibi har sai sun zamanto dabarakin kahwadin shi sun kenan bayan ya daga ganin kawo sun da kawo kaga nan kenan bayan ya daga hannun ne sun zo shiga a can mun karanta ana daga hannu daga ayin kabbarar daga baya kuma ta Allahu akbar kowa cikin sahih bukhari yace kabbara thumma zamu ga gade tunzire da mun ji wannan ko sai yace shi a sahih sabiq wa qad jaa fi hadith malik bin huwais bi lafaz kabbara thumma rafa'a yadayhi rawa muslim wannan shine yace wa hadha yufidu taqdim at-takbir ala raf'il yadin kaga wannan iya karantar da kai sai da aka yi kabbara aka daga hannuwa walakin al-hafiz qal lam ara man qala bi taqdim at-takbirati ala raf' malamai ne bai gani ba shi yace Hamza bin Hajar shi bai gaba wanda yace za a fara yin kabbara ta kwa daga hannu hari ku ya tabbata war ko musulmin ko shi ta garuwa ta ka malik bin faris da haka kenan dai kaifiya uku kuma albani ta ramu wallah mutum yayi wannan gama yayi wannan kwarin kai Allahu akbar tare wani lokaci wani lokaci ya kai haka kace Allahu akbar wani lokaci kace Allahu akbar kai haka ko ne tabbata sunna shi na tanawu kenan na masabani tanawu ne islam tanawu ne ikhtilafu tanawu sun kiran shi kenan annabi ya wannan ya wannan ya wannan kenan abin da suna wata ran kai wannan wata ran kai wancan duk wanda kai dai ko kafiya uku duk da kai ka sunna ma abin da yi ka rika yin tantanzawa wata ran kai kabara tare daga hannuwa wata ran ka daga hannun daga baya kai kabara wata ran ya ka kabara ka daga hannu ko na ga mutun yayi ba maganar jayayya ya tabbata sunna sai yanzu ai ya ce maka dai daga hannu a wuri hudu shi haka ta tarbiyyar ga ko don bayanin muke yi daga hannu ne a kabbara ta harama don bayanin muka kan shi ne kuma ya kara maka bayanin kaifi da sauransu wannan kuma shi ne masa'alar da wa'inan sabon da ya ambato guda hamsin ciki akwai goma da gabasha da aljanna sauran sabbai akan wannan ne masa'alar ce a wannan wuri kabbara ta harama a nan ne daga hannu kowa ya yarda ya ka labarin a wannan gaba ta ɗagawa a lokacin kabbara ta haram sai sauran ku sai ce manzu a saniyatu wa salisa kenan hali na biyu da hali na uku a cikin hudu da zai kawo ga biyu a wuri guda je kasu ya ce a hali na biyu da na uku ya ce wa yasu ta haɓar rafa'ul yadda ne inda ruku'i wa rafa'u bin an so a daga hannu in za a yi ruku'i ka daga hannu ka yi ruku'i in ka dago ka daga sanar da hannu ya ce waka da rawa sinani wa 20 sahabiyan أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله an samu ruwaya daga sahabbai 20 kun gane can nawa ne 50 ita wannan sahabi dai mata wadda za a gama kawai ƙarihin wacce ta shahara ke amma nan ya ce an samu ruwaya daga sahabbai 20 cewa sahabbai 22 sunanin 20 sahabiyan an samu ruwaya daga sahabi 22 cewa anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu anan zan yana daga hannu a wajen in zai ruku'i haka idan ya dago daga ruku'i yace wa an ibn umara radiyallahu anhuma qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama ila as-salati rafa'a yadayhi hatta yakuna hadaw mankibai thumma yukabbir fa idza arada an yarka rafa'ahuma mithla dhalik wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' رفعهما كذلك وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد رواه البخاري ومسلم والبيهقي روايه ابن عمر ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kan kenan abin da yake idza qam ila salati tashi zuwa sallah rafa'a dai yana daga hannuwan shi hatta ya kuna hazau mankibai har sai sun zamanto dabarakin daidai da kahudin shi dabarakin kahudin shi sun mai kabbir kuma ya kabbara bayan ya daga su ya kabbara fa'iza arada an yarka in zai ruku'i ma rafa'ahuma misla zalik yanda ya daga da zai shiga da zai ruku'i ma haka yi وإذا رفع رأسه من ركوع رفعه ما كذلك kuma da zai dago ma daga ruku'in kaifiye dai guda ci hadar markibai gane ko yace thumma yukabbir kuma sai ya kabbara fa iza anani anani ko fa iza arad arada an yarka rafa'a mazan in zai ruku'i nan ko in zai rukuwi iya daga hannuwan shi irin yanda ya yi haka shi yawwa wa ƙala sami allahu liman hamida yawwa kenan wa iza da fara sami na rukuwi rafa mutu zalaka in ya dago kashi daga rukuwi ya daga nan wa ƙala sai ce sami allahu liman hamida hu rabbana wa lakal hamd ya taso daga rukuwi kenan dan nan ba kabara ba ce ko ake tashi da ita wannan ruwaya ta wannan kaifiya da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi Imam Bukhari ya rawaito ta haka Imam Muslim haka Imam Al-Bayhaqi sun kada wannan ruwaya ta cewa yana daga hannu a wannan wurare in ya shiga sallah in zai ruku'i in ya dago kana wuri biyu muke bana ko na bayan wancan na farko yanzu ke mun na shiga sallah ka ko na in za ruku'i da an dago ana daga hannu ku yace walil bukhari a ruwaya ta bukhari sai ce wala yaf'alu zalika hina yasjud wala hina yarfa'u ra'sahu min as-sujud wali muslim wala yaf'aluhu hina yarfa'u ra'sahu min as-sujud وله أيضا ولا يرفع ما بين السجدتين anugu yace eh yace sami Allah wa liman hamdu rabbana lakal hamd da wannan ya kashi dai yace wannan kaifiya ta daga hannu wala yaf'alu zalika hina sujudi daga hannu a lokacin da zai sujada wala hina yarfa'u ra'sahu min sujud haka lokacin da ya dago kai daga sujada bai daga hannu a wata ruwa ta musulun wannan lafazin bukhari ne lafazin musulun ya ce shi wani wani magana wani abu labarin umarni ya ce wala ya fa'alu hina ya rafa wa ra'asahu mina sujud bayin wannan daga hannu lokacin da ya dago kai daga sujada a wani lafazi walau aidan shi da ya yi bin umarkin wata ruwa ce wala ya rafa ma bainar sajadatai ya kore daga hannu tsakanin sujada guda biyu wa zada al-baihaqi fama zalat tilka salatu hatta laqiya Allah wannan sallah ta annabi da yake haka bata gushe ba haka yake sallah har ya gamu da Allah gani to na shine kaga shi an kace malamai ke cewa haka abin sunna kowa iya faɗin abin da ya gani sai ka ce hujja idan wani kaza sahabi ya ce annabi bai kaza an ce wannan nafi ne sai wani sahabi ya ce annabi ya yi kaza idan aka diba maganganun kowace da inganci ta tabbata kowane ya hudu ya ce musubit muqaddama ala nafi ya a gabatar da wanda ya tabbatar a bar wanda ya kore shi da gani bane shi ne matsalar gwamnati da gani bane ba wani kuma mai karya kowa abin da gani hudu kuma magana kwacce tana wurinta ka gana a ruwaya wadda shi malik bin horis ke ce annabi sallallahu alaihi wasallama idza arada idza arada an rafa ra'sahu wa idza rafa ra'sahu min ruku rafa ra'sahu wa sajada rafa ra'sahu wa idza rafa min sujud rafa ra'sahu riwaya imam imam nasai haka imam ahmad haka imam ibn hazm kuma ruwa ta ingantatta annabi sallallahu alaihi wasallama yana daga hannu lokacin sujada albarkaci abin mamaki daga hannu a lokacin sujada ta sauwa sahabi goma hamma da aka shirya da aljini ta tabbata a wani daban da haka kawai malamai kowa ya haɗu abin da ta jini da haka kenan wannan shi abin da ya gani ne illa nan mai yake karantar da mu adam kan ni da karatun na gaba ya ce wannan abin da ya gaya mana ibn umar sallallahu alaihi wasallama haka sallar annabi sallallahu alaihi wasallam har ya gamu da Allah فقال ابن مديني هذا الحديث عندي حجة على الخلق wannan hadisi a wajena hujja ce akan bayi akan talikai kan kullu man sami'ahu fa alayhi an ya'mala bihi duk wanda ya ji yayi aiki da shi li'annahu laysa fi isnadi shay domin babu wani abu da za a tuhuma akan wannan isnadi wani menene domin akwai masa'alar daga hannu a gaba za a ran ana musa kamar daga mu duka bai gaba daya na abin sai tabbatar maka dai akwai daga hannu a wannan wurare wanda wasu na gaba a dagawa to shi ce wannan hadisi tunda ya tabbata hujja ce akan bayi akan aiki da daga hannu a lokacin rukuyi ko dagowa shi akan wannan magana cikin magana yace wa qarsan nafal bukhari في هذه المسألة جزء مفردا امام البخاري جزئي na musamman yayi inda juzul qira'a ya juzu raful adai juz'i kurin yayi na daga hannu kun da magabata kar imam malik mahiyawan babayan shi ma da yawa magabata sai imam bukhari suna daga bayan malik mahiyawa magabata duk tayi suke kurin malamin zai duk tayi guda akan takaiwatu irab raful adai akan qira'a akan ruku'i kan sujada kullum ne da hadisan suke da alaka da wannan mas'ala he da ta kanta idan kuma mas'ala guda kurum ko sallah kurum ko alwala kurum yi tayi da tayi zai na musamman sai mal bukhari ba wannan ya ji kira ko akan kira kira kira ba kira a sallah an ce wanda ya fara cikin magabata wanda ya fara gama mas'aloli imam malik shine ya fara gama a kawo tahara mana a yi ruwa a yi arwalla a yi wanka a yi sallah a yi zaka mamarci farkon wanda ya littafi cikakke wanda ya yi kan kawo matsalo da yawa a littafi guda shi ne magana ta magabata to shi da kanar mamun bukari ya yi littafi na musamman a kan rafa addinin kura sai ya ce wa kefi wa kafi ya kawo ta ruwa a cikin littafin nashi cewa an al-hasan wa Ahmad bin Hilal anna as-sahabata kanu yaf'aluna dhalik yani rafa'u fi thalath mawatin to wannan mas'ala da yi ta shi mal mafakkir magana cikin littafin nashi yace sahabbai don labari na almajiran sahabbai tabi'ai kenan shasan basali suka ce wannan sahabbai haka suke yi ma'ana daga hannuwa a wannan wurare guda daga hannu shiga sallah in za a yi rukuyi in an dago daga rukuyi wanda dai duka kusan sabai haka suke yi wanda ya gani wala mai sassan hasan adan hasan mutum bai ce ba ban sahabi kaza da yake sabai masu yawa da sabai haka suke kuma wala mai sassan adan bai ware kowa ba ya ce ban ya ce ga wanda wani yin duka wanda ya gani haka suke wa amma ma dhahaba ila al hanafiya min anna rafa la yushra illa bi kabirat ihram استدلالا بحديث ابن مسعود أنه قال لأسلين لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة هو مذهب غير قوي yace wannan mas'ala ta masu ganin irin hanafawa kan ɗaga hannu sam-sam ba a shar'anta ɗaga hannu ba su a wajensu kurin sai lokacin kabbara ta harama kaɗai ake daga hannu wajen hanafawa sun kawo hujja wata ruwa ta abdullahi bin mas'ud wata rai bin mas'ud ke cewa mutane la usalliyan na lakum salatu rasulullah zan muku tabba zan muku sallar yanda manzon Allah ya salla ce musu to ana ibn mas'ud sallar da ya musu sun ga falam yarfa yadayhi illa maratan wahida so ɗaya kada ya daga hannunci shi ne na asir sabu ke cewa ko mazhabun gairar ƙauyi wannan mazhaba ce ba mai kai ba ta da ƙari li'anna haza a ta'ana fi kasirin min amatin hadisi wannan magana ta ibn mas'ud da yawa daga malaman hadisi sun soki wannan ruwaya qabil qalibin hibban هذا أحسن خبر روي أهل الكوفة في نفر رفع اليدين في صلاة عند ركوع في صلاة عند ركوع وعند رفع منه وفي الحقيقة أضعف شيء يعول عليه yace imam ibn hibban ke cewa wannan a cikin labari da ɗan kufa su kawo ke bangaren masu ibn mas'ud na nafar din akan kore daga hannu a sallah a wajen ruku'i ko ɗagowa daga ruku'i suna gamsa musan ba a yi ta wannan matsala wofin haƙiƙata a ta afi shi'in ya ƙura alayyar mahi raunin abin da aka dogara kan shi na na kimku baya da ya ce a hasan haba malami ya ce ya sa a hasanin hadis a hasanin sarari ko a hasanin jalu siha ko kuma a sahu ma cikin hadar babu duka wannan a wajen malaman hadisi a sahu fi hadar babu a hasanin fi hadar babu ko rijalu sakatin ko siha duk wannan bai cikin ibara ta inganta wannan ruwaya daidai ta wata hanya daban a samu ingancin wannan ruwaya dan ce maka asan kaga ce aya ce asan ko shi ne a sahu fi hadar bab a a labarai da suka zo ire-iren wannan wannan shine mahi kyawun su ba da muke wayan inganta ba a a cikin su shine mahi yakan yi amma in bai samun inganci ruwaya ta ce asan ce ko a sauce ko zan sayi ta wannan baka iya gane hukuncin hadisi ya ta hanya daban dai amma nan bata zama ba matsayi bane inganta ruwaya idan ka ga dai a cikin wannan labarin wannan shine bi dama dama sai yake cewa wafin haqiqata adafu shan ibnu alayhi ce wannan magana ibnu barak ke cewa shine mafi raunin abin da za a dogara akan shi a ce ba a daga hannu a rukuyi ko sujada dan ibnu mas'ud bai daga ba a wannan li'anna lahu ilalan tabtuluhu akwai idodi da yawa suke bata wannan madogara yace wa ala farata tasalim bi sihati take mu tsaya ma inda ban tsaya mu tsaya ma ya inganta ya inganta ka jajayya kama saraha bidhalika tirmizi kamar da imam tirmizi ya ce ya inganta fala yu'aridu al-ahadith as-sahiha allati balagat hadd shuhra to koda shi ya inganta wannan bai iya mu'adala ya bujuro ya ci karo ya ture hadisai masu yawa ingantattu wani sun kai sun shahara kuma sun shi inganci wani sun kawo ana yi kuma shi ne shi da kawo kuma nan ya ce wajen wata sahabi tankai an ya kuni bin masa'ud na siya rafa kama na siya gairu yakan yi ibn masa'ud ya manci kamar da ya mace wani abu daban da wani mako abubuwan da ya kasu ibn ya manci kalin zai lai shi ta raya na kalin an sahibu tanqi laysa fi nisyan ibn mas'ud zalika ma yastaghrib sai ce babu wani abin mamaki dan ibn mas'ud ya mance daga hannu a wajen rukuyi ko dagowa daga gare shi bai abin mamaki faqad nasi ibn mas'ud min al-quran ma lam yakhtalif fihi al-muslimun ba'd وما المعوذتان ابن مسعود in kare kan ma'awastar ta ba musu ba ƙurani mai ce kuma iya daga cikin abin da zai dubin sabit ya tabbatar shiga sauran sahabbai suka tabbatar a kan abu ya ce kai kana magana kayan kare ga zai dubin sabit ya kawo ya ce zai wanta ya ce iya da zangon cikin yara na gamun zangon na sashi zangon cikin yara waye zai dubin sabit shi zai ban gadama shi ya zai daga mu yaro ne a wajen shi wajen ma ita so hatsa ya mishi gadama a kan abu yana na masa a takaice ya yi inkari a kansu to ka gana abin da nake sanar ne ne wani abakan shi kenan ya kan imance wani abu tun da shi ne ya ce ba mamaki don ya mance wannan abin da gashi ya mance abin da yake malam ya katar fil musulmin ba ba musulmin bayan shi ba ibn musaud ba wanda ya sabani kan ma'ausatar kan cikin qur'ani to yi mai magida ya mace wani abu wanda bai kai ga wani ba ya ce wahun manu a wasana ba ya ce wani sai matafakar ulama ala na sahihi ka ta tabir ga shi ya mace masala ta tabir abin da malamai sai ittifaki akan babu shi me ta tabir in zai rukuyi sai ga malamai shaka sai rukuyi sai hannu tsakanin gwiwa biyu sai matsa sai rukuyi a kan tarwa kawai ruwa cikin sai musulmi a tattabir iyayi kuma haka gishi kun ce haka ki sallah kuna ta suka ce a wani annabi ya bar shi suka yi mai gadon mamaya tsaya kurin shi ya kai sai abinda na gani annabi ya yi annabi gaba yi ba ka gado shi ya ce zan ka misali ne ka dai wani sau ya wace abubuwa gashi wani sau ababen ne ce malaman hadis sun yi tufaki sahabban kansu gaba daya akan tatabi mansuku ne wa nasiya kaifi qiyamul isnayn khalf al-imam amma tambaya ku biyu ba da mai za ku yi nan za ku ɗaya nan ɗaya nan ku ɗaya baya bai da fusa bai da masala kawai kenan shi ne suka ga wa'un wanda ke da san da su a ga ruwa ce tabbatar ta cikin sai musulmin karanta ɗaya cikin sabai ha akwai masu masala cewa liman sahu ba liman cewa ɗaya cikin sabbin sai musulmi ya ce ina sala dama nan salama sai ɗaya hadisin jabir ne kan sai musulmi ya ce sai wani ya zo tare da mu ana ce fa akhadha na ta warja na imamu annabi sai ya kama hannun biyu ya mai da bayan shi ya ce kenan mutum biyu ba haka suka ɗaya dama ɗaya gun saji matsaka ba a bayan suke koma kai su nan mas'alar da muke a bakan ta yau mas'alar damal masallaci dama dama sahu za ka ga mas'ala wani lokaci wani ya shigo wani ya tsaya a can wani ya tsaya a nan shi biga dama dama wani ya tsaya shi ruwaya da ta kawo na malakatu saluna alama ya mana sufu baka da inganci alama ya mana sufu akwai ruwaya aka ce inna la malakatu saluna alama ya mana sufu Allah da manzon suna sallah kan dama sahu to ruwa bata inganta ba kana alman cikin tawal min albani kan mas'ala bata inganci balle aka hujja da ta to abu ne kuma sananne cewa annabi sallallahu alaihi iya cewa innama ju'ila al-imam li yutamma bikum an sai liman dan ku koyi da shi wai abin koyin ka liman kene ne zaka da liman hatta ruwa da aka suna sai mu tsaya a damar shi wannan ai kaman digar juyo kalilin ne ba mana damar damar masallaci bace ba kenan annabi suka ce annabi sai ya ce an sai liman dan kai koyi da shi kenan kullun kai ina kake ganin limamin ka yanzu misali wata ruwa da ta tabbata ce Allah ya salata ga damar sahu liman yana sai koma can kai sahu wa kake gallo wa kake goyi ko ko yawan sahu harko ne ma ka zo ni ina nan liman ka kuma can kubi ko sai sahu a can kubi wa kake gallo a ko matsala a ce dama cewa ruwa ba ta da inganci ba ta da inganci ta cewa dama sahu ko dama masallaci kurin kuna bayan liman in ka zo sahu ya ƙare ya cika nan kwara daga na baya da kai kallon limaminka da kai da liman ne kana damar shi ku biyu ne annabi bayan shi midas kai tsaye kurin damar shi ba damar damar ma a bayan shi mai da su kenan kullum sahu ya hada kun daga bayan liman wani shine madogaran magana ana hasau daga bayan liman kuma ba da masallaci ba to nan ya kama yake ibn mas'ud ba ba wani wai garaba wani mamaki dan ya mance magana daga hannu a lokacin ruku'i ko dagowa daga ruku'i ya kama kan misalai ne ka maka yace haka ونسي ما لا يختلف العلماء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح يوم النحر في وقتها ya manci haka wanda abin da ya shiga shi malamai babu saɓani a ranar aka talayya ran sallah annaba bai canza ba lokacin sallah don a fito da ƙarfa a lokacin ta yi shi ya ga an yakwa ba a ƙara ba ko ɗaga yi kaza kaza a annaba a lokacin sallar yau da kullum lokacin sallar asuba wannan malamai ko an yi tafaki babu sa amma shi a wajen shi akwai matsala kan masala wannan sai ka fita jami'i bai sama bi arfa ya mance ma annabi to hudin jami'i ya aka yi jami'i shi na arfa tunda sun ya mance mun na uwa da babu shi a wajen su wannan abin da gashi ban kowa ya ce wannan sai malamin khalil ulama fi min wadal murfad wa sa'id ala ala ran fi sujud haka ya mance masalar dora hana dora wannan an za su jada a ɗora damtse ka a ɗora tsintsiye hannu shi ne makace minfak wannan gwiwa gwiwa hannu da tsintsiye hannu a ƙasa a a na biyana shi kare shi yadda yawancin zama ganar babu shi a yansu ya ce tun nabi ibn mas'ud ya ce ba ba matsala bace bai ayi bayan kuma kitan garuwa wani suka fata nan salama ya hana ayi bayan nan salama ya tabbatar da yin sallah a lokacin da ya ci a takaice da abin da ya tabbata ko a wajen sahabi guda bai tabbata ba ko bai ko ya mance ba zana bace ba shine kuma ya rubuta bai sani bane ba ko ya mance mun kanta misala da Ammar bin Yasir da da Ammar bin Yasir da wannan ne Ammar bin Yasir da da Umar bin da Umar bin Khattab kan misala taimama da janaba Ammar bin Yasir an mai fatawa Umar yana akan idan mutum ya samu janaba babu ruwa ya zai ya ta hata ji dalma in ji umar ya samu ruwa kuran an gudun jirma fataha rugun Allah ce kurin fi kunyi wanka shi kuma amma ce umar kana tuni ni da kai ni da kai muka samu janaba a daji babu ruwa na yi birgima a cikin ƙasa gana ci fitar musa ya ci fitar musa ya tsaye manko mai fitar manfaka sudu amma kuma yanzu na babu mai fitar manko ne kasa kudin ta ce ba ne sai da kisa babu kafiya bai samu annabi ya min kafiya ba Allah ce kun fitar manko ne kasa ga yana aiki da zahirin nasi babu sunna lokacin nan karshe muhimmancin sunna take bayyana da qur'ani sahabi ne na kuskuren ko an ce fitar musa da kun ne kasa ko ne kasa ko ta ta birgima in da kike birgima cikin kasa ko taka zo suka zo gida sai ba annabi labari ga abin da muka yi annabi ce haba amma annabi haka ake ba babu ga da kai birgima cikin kasa shi ke ya wanka da kasa tunda babu ruwa yace kurin in ka dauki hannunka ka buga a kasa ka bushe ko ka burje wata ruwa ka sha huskar ka da hannunka bakin nan an kare to kaga sahabi ne ma amma hadarin kiran ga aiki da kaku haka aiki da nasi kaga nasi ne yake sayari bai kuskure kuskure to amma a Umar da Umar kai amma Umar Umar ya manci Umar ce kai Ammar da Jarabai yace haba Umar kana ta ne to tun kana son hasa wata magana yace kai san kai san kai da ka sani ni muna naka amma kai da ita ni bana ciki ko shi bai ciki yambe shi da kan magana alhali ko asalin abin da shi aka fara abin ya daga can mutum kan yan mantuwa sa bai manci ba na ba na ba kan shi duk wannan bayanin dai da yake yi sai yake cewa kuma wa nasiya kaifa ya qaranta sallama fa ma khalaqa adh-dhakara wal unsa ya annabi karanta ta ma kalan sa zakar annabi karanta ta kuma ibn shi ibn sulki da go ya wajen wajen karanta ta yace wa idza jaza al-ibn mas'ud an yansi misal hadal sala in ya halitta ga ibn yamanci irin wannan ba a cikin sallah fakaifa la yajuz an yansi misal wa fi rafi ajin misal da mance ba daga hannu daga rukuyi ko yanzu ai kwanta su duk shine magana kenan na duk almuhimmi ko ya ka maka dalilai cewa dan wani sahabi ya ce ba a kaza ko ya kore kaza inda wani sahabi ya tabbata ka ko sahabbai sun kawo ba hujja ce wane bai ba ba hujja bace ba shi bai gani ba misali wancan da aka da aka masa annabi sallallahu alaihi wasallam bai daga hannu wajen sujud ko tazawa mun kanta ruwa annabi iyaye ma lisan malik malik bin qayyis ya annabi iyaye sun ce sujud da daga hannu in ta so iyaye amma an wannan me yake karantar da kai kuma kai kenan wannan shi da albani hikimar albani ko fikin albani cikin saffa sallah sai ya ce maka ayanan ya fa'ala kaza tun da ce ba ayanan kaza kenan annabi wani lokaci bai don daga lokacin saffa sallah ta albani daga wuri akwai misaloli da yawa na kasar wani wuraren ya ce ayanan ya fa'ala dai kenan akwai lokacin da bai inda annabi kullum yake ya za a wani sabi ya garnama hayar ya kore ce ba a yi annabi bai wajen wajen sujada bai wajen tasawa ba kanan wataran wataran iyayi shi sa shi wancan ya gani a lokacin da yayi kun bai inda iyayen wani da ko gani kinan wani lokaci ne yakan yi ki misali sujada zaka sujada azumi na muda ga wani zaka wani kullun ko talla kullun yake akwai da bai bai ko talla kai in zai sujada daga in ya ta daga duka ko to wani abu kenan shi ne ya tabbata sunna amma cewa annabi ba kullun bane bai ki wannan fikin shi ne fikin da yake yace maka hayana tafi dai ayana kinan ba kullum ba ake ba kullum ba yake kai wannan ulutu kai wannan bunda ga sifa sallar albani duk da albani bai bidiyo bidiyo guda ya samu taji sifa ga muhimmancin sallah yadda yadda sallah bidiyo babu da san albani ya samu taji albani wanda yayi bidiyo babu daya kuma yayi bare da bidiyon ba amma kan muhimmancin sallah yadda ya bidiyo kinta man ga dai ba sujada farko da ya daga ta bi bi daga ba an kan tafi kyau kenan nan ba kullum bane da yake dagawa dan za su jada ko an tasa amma lokaci yake yi kenan wanda ya kai baka mai inkari magana kenan eh kai ma wataran kai wataran ka bari ba ta gurin hasai gaba daya shi magana kenan wannan shine fikin ta su malaman sunna kenan sai yace arabi'atu inda liqiyam ila rak'ati thalitha yanzu kuma mas'ala ai wuri hudu ga mako inda aka so a daga hannuwa a cikin sallah shi hudu guri kamar magana mulki magana sai sabit shi hudu guri gare shi in za a yi kabbar harama ta farko ta biyu in za a yi ruku'i ta uku in an dago su ne zai kare maka bayani dole bayan da ya gaba daya yayi sai ne ita ta farko sahabi wajen hamsin da goma da aka wuce da aljinsin kawo ta ta wajen shiga haka bar harama amma ta wajen rukuyi in za a dago sahabi 22 ko kawai ke ta mata kashi ta kashi da yawa yanzu kuma zai kawo maka mas'ala ta ta sauwa daga raka'a zuwa raka'a ta uku don kan da kenan akwai ababen da kowa sai amma akwai abin da ba kowa kashi ba sai aka wani aure ya shahara kaza ake wani wuri mun zalma hewa nan kabar harama ce da na mun za a rukuyi za ta so sana yi ya yawan yi shi ne aka da ya yawan ya yawan wani abu a takaice in zai ruku zai taso sauran wurare ba yawan yi ba yake shi yasa sai wasu yankarin shi fa annasi an ibn umar radiyallahu anhuma annahu kana idza qama min ar-rak'atayn rafa'a yadayhi wa idza rafa'a wa rafa'a dhalika ibn umar ila nabi sallallahu alaihi wasallam an samu ibn umar ke cewa ibn umar din halin shi kana idza qama min ar-rak'atayn rafa'a yadayhi in ya tashi zuwa raka'a daga raka'a ta biyu kire na za shi ta uku yana daga hannun shi in za shi raka'a ta uku kuma ya dangana wannan aiki zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam haka wannan ruwa ta bukhari ya karu haka abu dawud haka imam nasa'i wa ana ali radiyallahu anhu في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام من السجدتين rafa'a yadayhi hada wa mankibai wa kabbar sayyidina ali yana siffanta sallah da annabi ke sallah kana idza qama sajda in ya tashi daga raka'a bi sun sajda ma'ana sajda ne ma'ana raka'a ne yani in ya tashi daga raka'a ta biyu iya daga hannun shi hada wa mankibai dabarakin kahudin shi guda kuma ya kabbara rawa abu dawud wa ahmad wa tirmidhi kuma sahahu wal murad siratayn rak'atan da yace maka wannan zaka min siratayn mana mana rak'atan kenan kenan in yi tahiyya kenan zai tashi to nan mas'ala ta malikiya su ta suke yi la yukabbir hatta idza stawa qa'iman wanda durwa da ta zo ba haka wannan kuskuren abu ne so a wajen su duka ba zaka ba maliki in iya sallar raka in zata daga tayya bai tayya ka bara ya bai tsaye cak haka mai risala kawo magana ba a yi amma gaskiya magana rashin hadisi annabi iya ka bara hina ya ku amma garwa ga masha Allah iya ka bara lokacin tashi tare ke ka bara kamar ke ka bara duka ita intiqal wannan shine fiƙinmu ta mas'ala ta daga hannu a wuri hudu ya kama su ya ƙare gaya maka wuri hudu inda wannan shine abin da ya shahara aka sani wajen daga hannu shiga sallah in za a ruku'i in an dago in an taso daga zama na hurku sauran wurare insha Allah ke yanzu da sai na gaba zamu ji ina mai insha Allah zamu tashi musawata rajul man maratib rajul musawata maratib rajul kuma wannan masala da aka bayani gaba daya kaka ce akwai bambancin maza da mata zai kama ka daidai dalili na cewa da abu ɗaya ne Allah kai darasin gaba Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته